wani lokaci kan da karo ba Allah zai baka inda za ka dace daidai wannan lokacin ka tambayi abin da ya fi komai tsada shi ne aljanna to za a baka aljanna in za ka nemi wani abin da kake bukata na rayuwa za a baka in za ka nemi wani abu da kake tsoro Allah ya kare ka na rayuwa za a kare ka amma kullun juma'a akwai amma ranar juma'a to balle kuma juma'a da ake azumi ita juma'a da ake azumi daban take to Allah ya samu aikata alkhairi Allah ya karbi ibadunmu Allah ya biya mana bukatunmu wannan suratul falaq ya muka jata amma ta cewa ita ta ikilas ba mu bayanin ta ba mu kare fasara ta ba kusan zamu ce ba mu komai a cikin ta ba kamar yadda muka fara fadin bayanin dalilin saukan wannan sura akwai hikimomi da Allah ya gudanar cikin wannan sura ta abin mamaki domin ita ta kwai manzon Allah ya je ya yi yaƙin kai bara yaƙi mai tsanani yaƙi mai wahala wanda aka fuskanci yahudawan kai bara ɗin dama ganin aka ce ajiye a cinye su dama Allah da ya yi alkawari zai cewa annabinsa zai ba shi buɗin maka to ya masa alƙawarin ya ce banda makkan ma da zaka cinye akwai wa ukure lam taqdiru alaiha qad hadallahu biha akwai wata alƙariya ma kai baka tunanin zaka je ka cinye ta amma Allah Allah ya riga ya baka to shikenan a shekara ta bakwai yaje shi ya tsaya a kofar garin kai bara bai shiga ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce gobe insha Allah zan ba da wannan tutar yakin nan a wanda Allah yake so annabi yake so kuma shi yana san Allah na san annabi hadisi ne mai dan tsawo sai dai Umar ya ce ban taba jin ina sha'awar a sa ni jagoran yaki in rike tuta ba sai a wannan ranar kan gari ya waye kowa daga cikin sahabbai yana so a ce shine yana so a ce shi ne kowa yana matsowa kusa shan da manzan Allah gari ya waye sai ce ina sai dai alɗan abi ɗalib aka ce ya rasulallahi idansa yana ciwo irin ciyan nan na ido mai zafi ana ce masa apollo idan ne zai ja yana ruwa ko kallonsa kai ba za ka so kai ba aka ce ya rasulallahi sai dai ali ga halin da yake ciki ya ce to aiko shi ne wanda yake son Allah Allah yake son sa kuma zai buɗe garin kai baran yahudu a ƙarƙashin jagorancinsa aka riko sai dai alaka riko nasa aka ce gashi rasulullahi ce bude idanka ya tofa masa yawo ya tofa ya tofa daga nan kamar bai sake ce ni ayo turawa ma suke kwakula idan mutum su gyara su shankare wani abu su dinke ya warke balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan aka je ana yaki ana yaki ana yaki aka gama da garin kai bar gaba da aka kore su aka kashe na kashewa aka kama na kamawa to sai suka kulle suka ce tunda annabin nan ya musu haka su kuwa sai sun ga bayansa tunda kai tsaye da makami ya fi karfin su to za a koma abin da yake na boye to shine a dalilin saukar wannan sura suka je suka yi kokari suka yi suka yi suka yi suka yi kamar yadda jam muka fara zancen suka yi suka yi suka kasa kenan kuma shine suka yi wannan dabara suka je gun wannan labilul yahudi suka ce kai ne babban mu kai kafi kowa iya dabo kafi kowa iya sihiri kafi kowa iya surkulle muna so tun da wannan ya gagare mu ya cinye muna so kai dabarar da za a ce a hallaka shi mutu ce to na ji suka ba shi kuɗi ba na kirke ba dina sai uku kawai ko dina kawai dubu ɗari da ishirin dubu ɗari da ishirin sau uku ba da dubu ɗari da a dubu ɗari da tun kara kashe al'umma shikenan yace amma sai ya samu mahadi yana so a sama masa gashin annabi wanda yake jikin matsaifi kum din da yake tace kai yana so a sama masa gashi yace kuma yana son wasu daga cikin haƙorin matsaifin haƙorin wanda suka dan kare aka kawo yace yana dan son mai din da annabi ake shafa masa ne ya hada ya samu karamar zuma wanda aka wanda take da tuttuba ya gina hoto da ya gina hoton daidai da hoton surar annabi ka kawo masa allurai guda goma sha ɗaya abin da zai yana tofa ana soka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba lafiya a wani ƙaunar aka ce kwana arba'in wani ƙaunar aka ce sai da ya yi wata shida aka ce sai da ya shekara guda ba lafiya isasshiya amma ba wai hankalinsa ya taɓa ba a'a abin da zai iya da a wannan lokaci kuma da aka yi wannan sihirin ba zai iya ba amma ba wai ya shafi hankalinsa ba dan zamu zo zamu yi bayani akwai malamai da suke cewa yaya za a yi a ce a matsayin annabi an masa sihiri ai ba zai ba wasu salama ba su yadda ba amma dai malama mun na duniya sun yadda akan akwai sihirin kuma sihirin aka masa su suka fi yayi to da aka saukar wannan sura aka ce wannan sura ita ce maganin dukkan sihiri da abin da ke tsoron ɗaukamancin wannan to yanzu za mu faɗi falalar wannan sura a takaice kafin mu je mu ci gaba da fassarar an samu hadisai masu inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a falalar wannan suratul falaq da sura da za ta biyo ta a baya ita ce suratul nas manzon Allah ya ce laqad unziltu alayya suratan ma unzila misluhuma haqiqa an aiko an sauko min da sureru surori guda biyu masu muhimmanci wanda tun da ke saukar min wahayi ba a taba saukar min wahayi mai inganci mai muhimmanci wajen neman tsari tsakaninka da aljanu ko tsakaka da masu sirri ba irin wa'annan sura wa innahu domin yadda al'amarin yake lan yaqra ahadun ahabba wala arda inda Allah minhuma ba wani wanda zai karanta wani abu da Allah ya da yafi so in dai neman tsari ne na sharrin mutum ko sharrin aljanu kamar wa'annan sura ya'ani al-mu'awwazataini abinda ake nufi falaki da nasu wa qawluhu da yake cewa ma unzila misluhuma ba a taba saukar min surori guda biyu masu muhimmanci irin su ba shine fitahassuni wa ta'awuzi wajen neman tsare da wajen neman kariya wa minha yana daga cikin hadisin annabi da yake cewa akwai wani mutum da ake ce masa ibnu amir yace ya ibnu amir ya dan amiru ala ukbiruka bi afdal mimma ta'awadha bihi almutaawazun ko zan baka labari da mafificin abin da duk mai neman tsarin sharrin mutum ko sharrin aljini zai nema ko zan gaya maka qultu bala ya rasulullah dan amir yace eh ga ya mun ya manzan Allah kala sai annabi yace qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas wayannan surai guda bi qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas su ake neman tsari da su wa minha yana daga cikin hadisan da yake cewa annabi kana sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi mai tsira da aminci ya ta'awwazu min ainil janni wa min ainil insi kullum manzon Allah a cikin addu'arsa yana neman tsari daga idan aljani kuma yana neman tsari daga idan mutum in an ce idan mutum a Hausa ana cin ana da kamar kwari ko to kullum annabi aikin sa kenan yana neman tsari daga sharrin idan aljani da kuma sharrin idan mutum ka gana ma wata magana ce annabin Allah ne yake neman tsari daga aljani daga kuma sharrin mutum to kaka kenan kaga mu muka cancanta da mu nemi tsare ko falamma nazala surata almuawwazatayn daga ran da aka saukar da wa'inan surori guda biyu falaki da nasi shi akaza bihima wa taraka ma siwahuma sai annabi ya riko da wa'inan surorin duk wata addu'a da yake yi neman tsarin idan aljani da idan mutum sai ya dakata sai fa idan falaki da nasi yau ga sako daga Allah wa minha yana daga cikin falalan wannan sura wanda manzon Allah yake ga sashin sahabbansa iqra ka karanta qul huwallahu ahad wal muawwazataini salatan yakfika min kulli shay Allahu akbar annabi yana cewa a matsayin ka na kai musulmi kullun ka karanta qul huwa ka karanta falaki ka karanta nasu kafa uku uku yakfika ya ishe ka daga sharrin kowane irin abu musamman ma in za ka karanta da safe kul huwa kafa uku falaki da nasu kafa uku uku ka karanta da yamma kul huwa kafa uku falaki da nasu kafa uku manzon Allah ce yakfika ya ishe ka min kulli shay'in daga dukkan wani abu ne ma tsari Allah zai kiyaye ka wa fi riwayatin a wata riwaya ana cewa man qara'a qul huwallahu ahad duk wanda yake dagewa ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini da falaki da nasi salasa marratin sau uku idza akaza madji'ahu duk sanda zai kwanta fa idza qubida qubida shahidan indai ka karanta wannan surorin sau uku uku in kaddara ta sa aka kashe ka raka mutu shahidi ka san ku abin da ake nema kenan ku indai ka karanta qul huwa da falaki na su kafa uku uku zaka kwanta to to in kaddara ajalinka ya zo to san da za a dauki ranka kai shahidi ne shahidi ko kaga ba ruwa da tambayar kabari ba ruwa da wahala wa in asha idan ku Allah ya kaddara ka samu rayuwa ka kai safiya to asha makfuran lahu ka waye gari za a ga maka gafara duk laifukan ka an yafe maka ka su gajerun surori ba masu tsawo ba a cikin minti biyar minti shida an an karanta su to wannan ita ce falaki da nasi nazalat hadhihi sura wallati ba'daha ita wannan sura da muke cikin ta da wacce za ta biyo ta a baya nasu duka an saukar da ita ne saboda dalilin da muka faɗa to sai mu faɗi maganganun malama yaya akai annabin Allah a matsayinsa na annabin Allah mursali shugaban annabawa wanda a duk halittar Allah Allah bai yi wani mutum irinsa ba kaga aka mar wannan har abin ya same shi to shine zamu faɗi kuma wasa kwakwalwar malamai to Allah ya saukar da wallahu yasmuka minan nas farkon annabta akwai sahabban da suke gadin annabi idan wa'annan sun zo da yamma wa'annan su zo da daddare ana karɓa-karɓa saboda lokacin kafirai sun matsa sun yi ƙarfi kuma ba sa shakku su je su faɗa wa annabi to an samu wanda suke masa gadi ana nan ana nan ana nan sai aka saukar da wallahu ya asmuka minan nasi Allah ya kare ka Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane sai ya fito daga gida sai ce masu gadinsa gaba ɗaya ya sallame su daga yau kar kowa ya ƙara zuwa ya gadinsa Allah ya saukar masa wallahu ya asmuka minan nasi To, idan aka ce an saukar mar wallahu ya sun samin nasu Allah ya kare ka daga cikin sharrin mutane, to, ƙaƙabi an na lamarwa minhu ma'adda, ƙaƙa kuma za a ce wanda aka kare shi daga mutane har wani zai yi sihiri, wanda ma ba musulmi bai yi wani surkulle ya kama annabi. Sai ka ce, eh, zai yiwu, Allah ya kare annabinsa ba sai a masa gadi ba, amma kuma zai iya samunsa wani abu da za a masa amma kuma ba zai kai ya zama alkhabal fi aqalihi ba zai zama hankalinsa ya bar shi ba za a iya masa wani abu ya same shi amma abin ba zai jawo har a ce hankalinsa ya jijigu ba aulil ya shar'ihi ko kuwa ba zai ma abin da amar din ya tolta shari'a ba ba zai da shari'a ba auli mautihi ko kuwa za a masa abu amma duk abin da za a masa ba zai kai har ya mutu ba wannan shine malamai suka yi ittifaki zai iya yiwuwa kama a can in muka duba farko farkon qawaidi ai akwai wajawazu a aradil bashariyati a cikin tauhidi ya halatta al aradil bashariyya abubuwan da suke gibtowa a jiki su samu jiki ya halatta annabawan Allah wajibatun fi haqqi rasulullah tun a qawaidi akwai to abin da ake nufi abin da duk mutum zai same shi duk abin da zai samu mutum zai iya samun annabawa a arazul bashariya amma abin da ba zai same su ba komai aka musu a ce an musu wani abu hankalinsu ya tabu ko ku an musu wani abu sun mutu ko ku an musu wani abu wanda yake gabas su ta lalace to wannan ba zai taba samun annabin Allah ba wa amma ma ada zalika amma abin da ba wannan ba to fa huwa min al-arazul bashariyati haki wannan abin da yake samun jiki zai iya samu kama anna jurhahu kamar yadda da aka tafi yakin Uhudu shekara ta uku bayan hijira a Madina yakin ya bace har aka masa jurhu aka masa miki wa kasara rubaiyati bayan har aka riya masa korai na na gaba la ya qadahu fi ismatihi baya kwankwasa a ce Allah bai kiyaye shi ba ai abun bai kai a ce ya lalata hankalinsa ba ko ko ya lalata masa wata gaba ba to har haka dai wa an kara ba'adul mubtadi'at hadisu sihir akwai sauran masu bid'a sun ce ai ba zai yi ba su ba yarda da zancen cewa an samu hadisin nan na sihiri ba za'imina suna riyayawa suna ce annahu ya hudu masu ban nubuwa in har aka ce sihiri zai samu annabi ai darajar annabta ta faɗi kenan wai shukku fiha kuma wai shakkiku fiha suna shakkun ba ba za a yi haka ba amma wa ma adani zalika fa huwa batil malace duk wanda suke wannan tunanin bacaccen tunani suke yi wa azamu aidan sun riya kuma duk anna tajawiza sihir cewa a ce an halatta sihiri zai iya samun annabawa ai kenan yu'addi zai mika su kenan li adam istaqati bima ataw bihi min ash-shara'i wato idan ba su riko da abin da Allah ya aiko su da shi na shari'a ba shine zai sa a ce sihiri ya kama su amma malamai suka ce ba haka bane abin da ba zai same su ba ne a ce ai abin da zai taɓa hankalinsu ko abin da za a ce annabi an masa ya makance ko abin da za a ce annabi an yi masa ai ya zama kurma ko a ce an yi wa annabi gefensa ɗaya lalace abin da ba zai yi ba kenan amma ɗan rashin lafiya irin yana iya samu su wa amma ma warada amma abin da ya gangaro na cewa sihiri haƙiƙa ne kuma ala subutu sihiri abin bisa tabbatar sihiri bi ijma'is sahaba duk sahabban annabi sun tabbatar sun yadda sihiri abu ne mai yiwa kamar yadda aka tabbatar ainu kwari abu ne wanda yake tabbatacce wa ismatu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kare annabi sa wa jami'ul anbiya'i da sauran annabawa wa sidquhum da gaskiyar su fi ma yuballighunahu Allah ta'ala cikin abinda suke isarwa daga wurin Allah wa amma ma kana muta'alliqan bi umurin duniya amma abin da yake rayuwa da al'amarin duniya wa huwa kasair al-bashar ta atarihim al-a'rab abuba suka iya bujurto musu inda abin na sha'anin duniya ne ka sai har zaga annabi yana da lafiya zaga sauran mutane suna da lafiya wa saqam zaga annaba suna rashin lafiya har akwai wani annabi ma da yayi rashin lafiya ma yayi kasa yin komai amma daga ƙarshe ya warke wannan mu zaka ga annabi yana barci wal yaqaza zaga suna farke wa ta'allumu bis-sihri za su iya jin ciyo in an musu sihirin wana wa zalika da makamancin wa'annan tunda da aka masa sihirin cikin tsawon kwana arba'in ko wata shida ko shekara gudan yana jin gabobinsa suna ciyo kuma umana Aisha tana ce wani lokacin sai ya bukaci irin abin da ya saba yi da iyalansa amma sai zama ba zai iya ba saboda wani sihirin yayi tasiri wa amma ma wara da fi qissati sihiri amma abin da ya gangaro a zancen sihiri min annahu kana yukayyalu ilayhi wato yakan fotanti gare shi an yace wa ahlu walam yati fa ma'anahu annahu yadhhar lahu min nishatihi wa sabiqu adatihi al-iqtidar ala al-wadi fa idza dana min al-mar'ati fatara an zalika wato duk sanda ya kusa da iyalinsa sai ji hakan ya kasa yiwa to shi yana daga cikin tasirin wannan sihirin bayan ciyan da yake ji a gabobin sa kama huwa sha'anul ma'qut kamar yadda yake sha'anin wanda aka masa kulli daga barin zuwa wurin mata wa tasmihu al-ammatu al-arbul da kuma yadda sauran mutane suke ambato suke kiran wannan sihirin suke ce wanda aka kulle shi daga barin zuwa gun iyali suna nan suna yi idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu in an samu mai wayo marar imani tana kokari ta nemi kuɗi da je ta ce ita dai abin da take so mijinta ya fuskance ta ya rabu da sauran sai sukan je sukan yi irin wannan makamancin a yi surkullan a yi surkullan aji duk sanda yake wannan bangaren da lafiya sanda yake wancan bangaren ba lafiya ana yi Allah sauki amma ba kyawu annahu hubisa an aisha ta sanatan cewa an dakatar da shi daga barin ummana aisha shekara guda bai zauna da ita ba wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya da su da shi annahu marida cewa manzon Allah da aka masa wannan sihirin wato rashin lafiya ne kama shi wa hubisa anin nisa'i aka dakatar da shi daga barin kusantar mateku wa ta'ami da abinci wa sharabe da abin sha fa fi zalika cikin wannan dalilun ala anna sihir wato dalili ne bisa cewa sihiri inna ma tusallatu ala zahir jasadihi abinda sihirin yayi aiki yayi aiki ne bisa bayyanannen jikinsa a jikinsa haka amma ba can ba jikinsa na zahiri shine sihirin yayi tasiri amma wancan mutumin ruhin to wannan bai tasiri a jikinsa ba la ala aqalihi ba kuma yayi tasiri a hankalinsa ba hankalinsa lafiyarsa kalau amma kuma ga abin da ya faru summa yace ilam ka sani anna mazhaba ahli sunnati matafiyar mutanen sunna wato jama'ar musulmi cewa anna sihira cewa sihiri dai a musulunci haƙƙo gaskiya ne ba ban can kwankwanto walahu haqiqatun kuma yana da tabbas wa yakunu yakan kasance sihirin bil qawli ana yin sa da fada wal fi'li da aiki wa min jumlati anwa'ihi yana daga cikin wato tararrin nau'i nau'i na sihiri akwai asimiya akwai wani sihiri da ake cewa asimiya wa hiya hiyalu sana'iyya wata abu ne ake dabara ake aikatawa ina nan musamman bangaren mata sun fi yawan irin wannan za a samu ko ‘yar baka a yi abin da za a yi a ɗame bakar in aka ɗame bakar shi kenan ran da matar take son mijin ya zama ta kaɗe ta da shi shi kenan sai a dame bakar idan kuma ran wani wani kwan ne sai a sunce a sunce a sunce bakar sai zama salaf kaga ba za da in ba sa ba za a bata da dare ya tawassalu ilaiha wanda yake saduwa bil iktisabi da nema gaira anna halidiqataha amma saboda kankancin la tawassalu ilaiha baya saduwa da irin wannan sihirin akwai shi illa ahaduna sai ɗaya kun mutane wa madatuhu alwuqufu ala kawasul ashiya'i amma yadda suke yi sukan je su nemi ne wasu abubuwa ke bantattu masu wahala wanda sai an yi zace a samu mahadin wal ilmu bi wujuhihi tarkibaha wa awqatiha kuma sukan nemi su masu irin wannan din sukan samu ilimi su nemi ilimin fuskantar yadda za a yi wannan sihirin wa auqatiha da kuma lokacin da lokacin in za a yi sihirin tun da dama akan haɗa ne da wannan mahaɗi da kuma aljanu to sai an nemi lokacin da ya dace saboda ka sai irin lokacin ƙarshen dare ya yi duhu ba motsi ko kwa lokacin da duniya ba farin wata irin 28 ko 29 wa aksaruha amma mafi yawa taqayyulatin wato wasu abubuwa ne suke kotantuwa shikenan fa ya azumin inda man la ya'rifu zalika sai abin ya girma a wanda bai san zancen ba wal haqu annahu min al asbab al adiya amma dai gaskiyar zance sihiri wani abu ne wanda ake yin sa ake bin hanyar a gudanar abun ba wai shi din bane yake in Allah ga dama zai iya hanawa fa yusaru fil qulubi idan an yi shi in Allah ya ga dama an yi wannan sihirin yakan yi tasiri wato yakan yi aiki fil qulubi a zuciya idan aka hada mata sun fi da mana riga fara waye sun mijin naki wane waye sunan ki tarki wance shikenan aka nemi mahadin da za a nema idan aka yi abu sai shi namiji ya ji ba wacce yake sosai ɗaya daga cikin mata sihiri ne amma kai zaka ji kana so amma ba za ka yadda sihirin bane sai ka dauka ladabi ne ko biyayya ne amma sihiri ne kal hubbi kamar soyayya ta yawa nau'i ne na sihiri wal buguri kamar kaji kana kin abin in ɗanka ne ko matar ne ko wani abokin ka da sai kaji kana kin sa to akwai masu sihiri su hada kaji kana kin abin wa ilqa'ul khair ko kuma sadar da alkhairi ko sharri wa fil abdan idan kuma sihirin akai a jiki ne sai ya zama bil alami akwai ciwo a jikin wasaqam da jinya wa amma qalbul jama'at hayawanan amma irin wanda zaka ga suna yin sihiri suna zama da jama'at wato abubuwan da suke sandararru marasa rai kaga sun zama da su hayawa sun zama da su dabbobi masu rai wa aksuhu ko ko dabbobi masu rai su zama wato sun zama kamar jama'a ta abubuwa marasa rai fa batilul la yatasawwar wannan ko kaga an yi rufa'ida ne ko kaga an yi abu marar rai kaga yayi rai ko kuma abu mai rai kaga ya zama abu marar rai wannan wannan rufa'ida ne ina jin a shekarun baya ko wasu sun taba ji akwai wanda aka zo aka yi ciniki aka yi cinikin wani abin sura mai tsada ana zagawa ana zagawa sai da aka take kudin aka bar sai abin da aka tafi mai kon a dauki abin a tafi da shi daga sai ko rumfa ne ko layi ne kaga rufa ido ba shi da zai iya mada abu mai rai ba mai ba ko mada abu mara rai mai rai sai dai kawai rufa ido dama san da aka zo an yi rufa ido ne an yi dabara an yi sihirin kai kana ganin abin gashi amma ba shi ba ne sanda aka yi cinikin ka ba da kudin in ka zo aka ɗarga mai ko kuwa ka ga an yi cinikin kaza ko zabuwa ka saya eh ka saya ka saya shi kenan da in ka ba da kudin tana ƙasa sanda mutum ya tafi in za ka ɗauka sai ga tushiya ce kaga ba daman ba ba wannan tushiyar aka aje aka maka takayyuri aka maka foto kamar wannan kazan ne ko zabuwa daman ba ita bane ba wani wanda ya isa ya zama da tushiya kaza ko zabuwa iz law qadara sahiru ala hadha inda zai yiwu mai sihiri ya zama da abu marar rai mai rai ya zama abu mai rai marar rai inda zai yiwu la qadara an yurda nafsahu ila shabab ba'da al-haram da sai mai da ransa kenan ya zama yana cikin kuruciya bayan ya tsufa in ya kai shekara 80 ko 90 sai ya dawo dan shekara 50 ko 40 to ai kaga ba sai to a shekara ne ba zai yiwu ba wa an yamna adabsahu min al-maut ko ko inda sihiri gaskiya ne da mutum zai hana kansa mutuwa ai kaga ba sa iya hana kansa mutuwa wa huwa haramun a takeice dai sihiri da makamancin sa haram ne me da ka mu almajire sai mu taka tsantsan duk abin da za ka yi ka jawo soyayya tafi ƙarfi a wata mata ko ko mutum ya zo ‘ya'yan suna da yawa a gun uban ka jawo wata soyayya mai ƙarfi tafiya a wasu ɓangaren 'ya'yan wannan ma nau'i ne na sihiri sai a yi takatsantsan wa huwa haramun in lam yakun bima ya azumu bihi gairul lahi in lam yakun in bai kasance bima ya azumu bihi da abin da za a girmama da shi din ba in bai kasance wani Allah bane in kai hakan bai kasance da wani Allah za kai ba abin da ake nufi azu kai wannan abin amma sai kace da ayoyi kai ko da wasu abu masu kyau kai da kai sun sai ya zama kwata kwata wata mata da kawar da mata kai to in da wani abu ne ba na tarayya da Allah ba ka aikata har in kwa daman abin da kai da wani abu ne mai kyau aw ya ta ta'siruhu bi nafsihi ko kuka ce ai zan maka abu amma inda maka abu wannan abin shi zai jawo wannan na farko wanda yake haram zan maka abu amma in ka inda maka wannan abin insha Allah wannan abin da na maka din zai maka amfani amma in ka ɗauka daman ba Allah ba ne kawai abin ne zai yi to wannan kuma ya ce ka huwa kufurin kafirci ne saboda ka in aka zo aka ce kai addu'a babu laifi mu fudu ne a gun mijina in matar ta zo ina so kaman addu'a na samu ɗaukaka eh sai ka ce zan miki addu'a ku zauna lafiya ki zama kina da mutunci amma ba a kori sauran ukun ko ko ba a tsani sauran ukun ba da za su ji gaba ɗaya ma gara su bar gidan. Don aka yi haka babu laifi. Amma cewa a tozarta wata har ta zama kalmu Allah fatazaruha kalmu allaka. Wala tamilu kullal maili fatazaruha kalmu allaka. Kar ku kasance duk ku karkace dukkan karkacewa har ku zama ma kamar ita waccan tana gefe ba ta da miji. To in aka yi haka an aikata haram. Balle in dalilin da aka yi ya jawo ɗaya matar ko sauran matan aka sake su. Wannan kuma an faɗa halaka. saboda haka shine ubangiji tabaraka wata'ala da wannan ya faru sai Allah ya kawo masa mafita su na kusa da annabi sun sani su iyalansa sun sani amma kuma zancen bai bayyana sosai yadda za a gane ba to da Allah ya kawo kaddarar za a samu magani fa a halara bayyana dai shikenan annabi yana dan kwalci banci yana dan gengedi amma barcin sa ba irin namu bane yana barci ma ya san abin da ake yanzu annabi in yana barci in ka zo kai magana ma in ka ta sai ce ka ce kaza da kaza sabai suka ya rasulullahi muka ga kana barci kuma kace ga abin yace ai dan kaga ido na na barci waccan bata barci wancan ido to yana cikin wannan barci iz atahu malakani sai mala'iku guda biyu suka zo masa za a kare kenan wannan abu da aka masa faƙa'ada faƙa'ada ahaduhuma inda ra'asi ɗaya daga cikin mala'ikun a sufar mutum sai ɗaya zauna wajen kansa wal akar inda rijlaihi ɗaya kuma ya zauna wajen kafar annabi faqala allazi inda ra'asihi mala'ikan da ya zauna a wajen kansa sai ya ce ma balur rajul yana tambayan ɗan me ya faru ne ga wannan namijin da kwanaki na bashi da lafiya me ya faru faqala allazi inda rijlaihi wanda yake kafa sai ce dubba dubba bi ma'ana suhira ai sihiri aka masa qala wa man sahirahu wa man saharahu sai ɗaya daga cikin malaku sai ce waye masa sihirin qala sai ce labid ibn al-asam al-yahudi ai labid an asam al-yahudan nan ne qala wa bima ibo sai ɗayan yace da miye masa sihirin qala bi mashdin yace da kum abin tace kai wa mashadatin da abin da ake tace kai na gashi gashin sai ɗaya ce wa aina huwa da ya sihirin a ina ya aje ala fi juffi dal'atin tata ra'u fatin fi bi'ir zarwan yace an yi shi a karkashin wani kwasoro na dibino an je an sa shi a karkashin rijiya kuma an samu katan dutse an danne sihirin da shi bai saboda kar a gane shi yasa masu an abuta wannan sihirin a yanzu ma in suka yi za a ce ka je ka jefa a tsohuwar rijiya ko ka je ka jefa a kogi wanda ruwa zai tafi da shi wai har abada ba za a samu makarin wannan surkullan ba Allah ya kiyaye ana cikin wannan fanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya farka sai ce oho ashe abin da aka yi kenan duka wannan ana ne dan koyarwa in ba haka ba haka ba zai samu annabi summa amara aliyan sai annabi ya umarci sayyidi ali da zubair da ammar bin yasir yace ku tafi rijiya kaza a wajen madina ku je ku fanazahu ma ma fanazahu ma a tilkal bi'r suka je suka tsebe wannan ruwan gaba ɗaya suka suka yashe bakin ruwan wannan rijiya suna yasa suna yasa da aka doso wannan gurin sai aka ka annahu naqa'atul hinna sai aka kamar ruwan lalle ruwan ya jirki ta zama kamar ruwan lalle in an in ruwa ya saura a lalle kaga zai jazir da suka kare wannan suka isa ruwan suka ɗebe ruwan suka ga yayi jaja jaja sai suka ji wani dutse mai ƙarfi summa rafa'u sakrata sai suka daga dutsen dabi da masu ƙarfi ne sai dai alaina ciki da suka daga wannan dutse shi ma Zubair bin al-Awwam shi ma dan gidan annabi dan uwan annabi ne baffa dan dan babarsa ce shi ma kakkarfan ne sai sa Ammar bin Yasir suka tattaga wannan dutsen da suka dage wannan dutsen wa akrajul juffa sai suka fitar da wani kwasoro na tankar dimino an yi kulla kulla an aji fa idan da suka bude sai suka fi mashadatun ra'asu sai suka ga kum abinda ake tace kansa ne wa asnanul mushrihi da kuma yan haƙori haƙorin da ake ake tacewan kayan shi ma haƙorin kum din yana jiki wa idan wata da maqudun fi ida asharatu aqudatin sai yaga kuma akwai baka akwai baka amma a cikin bakar an kukkulle da wani zare an yi kulli kulli guda 11 wa idan kuma a yayi a jiki akwai timsal akwai foto min sham'in wanda aka yi da karamar zuma ala suratihi bisa surar annabi aka ce wannan foton mun yi shi ne foton wani foton annabi magaruzun fihi an samu allura an sassoka ihda ashirata ibratan allura guda goma sha biyar wakalar hadhihi almadhkurat kulluha mawru'atun fil jiffi duka an sa a cikin kwansan dibinar shikenan da kuma ra'ufa in na hijir asfal bi'ir wani katon dutse shi kenan da aka ji aka ɗage sai suka ciro suka taho da shi suka taho da shi aka ajiye a gaban annabi dama mala'ika ya riga ya gama sai zama sai a ɗauko aka ɗauko wannan bakar da zaren da rabajajen alluran da abubuwan da aka aka ajiye a gaban annabi annabi sai ya ce to an saukar min surori guda biyu masu aya goma sha ɗaya kuma sihirin ma an yi kulli goma sha ɗaya ne ana yi ana tofawa ana yi ana tofa ana sokiya sai ce to a karanta aya ta farko sai aka karanta bismillah wala uzu bi rabbil falaq sai a since wannan zara sai a zare allura sai annabi ji kamar an zare allura a jikin sa sihiri kenan sai a sake karanta wata aya sai a zare ana zare guda goma sha ɗayan nan kamar kiran kaya ya warke komai ya dawo da dai to shi ne malamai suke cewa kowane irin mutum tun da aka yi wa annabi haka a matsayinsa na annabin Allah to kowa yana yawan neman tsari da wa'inan surori guda biyu falaki da nasu Allah kiyaye mu Allah kare mu gaba ɗaya qul a'udhu bi rabbil falaq Allah ce qul ka gaya musu ya rasulullah ka gaya wa jama'arka ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaki da ubangijin safiya fasarori ne akai masu yawa amma dai shi mufassiru mai su ya ce ubangijin safiya wayewar gari to menene yasa yace ubangijin safiya anan yace haza ahadu aqwalin fi ma'anal falaki daya daga cikin maganganu masu yawa kenan a fasarar falaki wa asarahu kuma shi mufassiru ya zaɓi ya fassara falaki ɗin safiya, saboda shi imamu su yadda ya gagar a tafsirin idan abin yana da ma'ana goma ko ishirin, to sai ya zara ido sai ga wanne ya fi, idan ya zara ido sai ɗauki ɗaya ko biyu ko uku, amma sauran malama sukan ɗauki goma sha ko sama da haka. To, menene ya sa Shehu Suyuɗi ya fassara falaki da asubahi to shine za mu bayani me yasa malamai sun faɗi maganganu da amma shi yace qul a'udhu bi rabbil falaki ina neman tsari da ubangijin safiya dalili wato yayi tafa'uli ne at-tafa'ulul hasan masu hashiya suna gani yayi amfani da, da at-tafa'ulul hasan kyakkyawan arashi kyakkyawan arashi fa inna maqsudal aiz domin abinda mai neman tsari yake nema yake nufi a cikin isti'aza wajen tsayar neman tsarinsa an ya tagayyara haluhu bil kuruji min al-khawfi ila al-amn kowane mai neman tsari yana neman tsari ne ya fice daga tsoro zuwa aminci zuwa zaman lafiya to a ce kin ce falaki wayewan gari ai wayewan gari cikin duhu ne daga cikin duhu zuwa haske kaga shine an samu kyakkyawan arashi kana neman tsari daga cikin duhu zuwa haske shine wayewan gari wa min al-wahashati kana neman tsari daga kadaitaka ila sururi ya zuwa farin ciki daga zama kai kadai ba wani abin da kake zuwa farin ciki wasubhi kaga in kace asubahi ne adallu ala hadha ta nuna haka daga kai kadai zuwa ku zama kuna cikin farin ciki ai kaga kamar wayewan garin ne lima fihi saboda abin da yake cikin wayewan gari min zawaliz zulmati na gusar da duhu bi ishraqi anwarihi saboda hasken nan na hasken wayewar gari wa tagayyuru washatul layli da kuma jirkitan kade ta dare wa suqulihi da nauyinsa bi sururu subhi da farin cikin wayewar gari wa sifati da saukin sa wannan fasara ta farko kenan wanda mufassirin imamu suyuti ya dauka sai wasu malama suka ce qul a'udhu bi rabbil falaq kace kana neman tsari da ubangijin falaki falaki sijunun fi jahannam wani gun kurkuku ne da ake daure kafirai a wutar jahannama wakila wasu malama suka ce falak baitun fi jahannama idza futiha saha ahlul jahannama min harrihi wani kurkuku ne idan aka bude kurkukun yan wutan ma ƙara suke suna suwa saboda zafin sa wakila wasu malama suka ce falak huwa ismun min asma'i jahannama suna ne daga cikin sunayen jahannama wakila wasu suka ce falak wadin fi jahannama wani kwari ne a cikin jahannama wakila wasu malama suka ce shajaratun finnar wata itaciya ce da take fitowa a tsakiyar wuta wakila wasu suka ce a'a abinda ake nufi falak ita ce arrahimu mahaifa limfilaqihi adal walad saboda ba za a haifi da ba ko da dabba ne za ta haifi sai mahaifa ta bude to wannan buduwan shine falaki wakila wasu suka ce kullu ma falaka an yi ma kulika mil hayawani wal habi wa nawaqul makan duk abin da ya fito daga cikin aure rai ko tsare ko ciyayi ana ce masa falak akwai la gairu zalika kun kana masa ya tulahi kace a ne mari bi rabbil fat da umayyin wayewan gari min sharri ma laka ka nemi tsari kana neman tsari ga dukkan sharrin abin da Allah din ya halitta a masu sai ma ba Allah bane halice samun da ba sai sihir ma ba Allah bane ba to ka ce ka tsari daga dukkan abin da Allah ne ya halice shi kaga ana ma an ka tsaya aya bina ai kai maganin sihir qul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari daga Allah Ubangijin wayewan gari, Ubangijin furowan alfijiri. Akwai ran da alfijiri ba zai fudo ba, ko akwai ran da gari ba zai waye ba. Ina neman sharrin da zai faru daga wayewar gari. Min sharri ma kalaka daga dukkan sharrin abin da Allah ya halitta. Min hayawanin mukallaf daga dabbobi ne wanda aka ɗora musu shari'a hayawanin mukallaf dabbobin da aka dora musu shari'a abu masu rai wanda aka dora musu shari'a shine kamar mutane kamar aljanu to in kace min sharri ma kalaka Allah na neman tsari daga duk abin da ka halitta wanda aka dora masa shari'a ka gama da sharrin dan adam da sharrin aljani tunda aljanu an dora wa gaira mukallaf da wanda ma ba a dora masa shari'a ba kamar su dabbobi kamar shagogi kamar tsuntsaye da makamancin su to har wa'annan ma kana neman tsari tunda su ba a dora mashi raga ba wa jama'at kana neman tsari daga jama'at abubuwan da ba sa magana sandararu ka summi kamar guba har guba kana neman tsari in kace min sharri ma kalaka dan Allah ne ya halicci guba wa gairu zalika da wasan wa'annan qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da ka halitta wa min sharri ghasiqin Allah ina neman tsari daga sharrin gasikin mai haɗewa da duhu, iza wa ƙaba yayin da duhun ya gaba ya baya, kaga dare kenan. Algasik, allailu iza azlama, kana neman tsari daga dare lokacin da ya duhu, awul kamar ko ku kana neman tsari daga farin wata iza gaba lokacin da ya ɓoye, in ya ɓoye ai duhu zai zo, to duk dai ana neman tsari daga sharrin duhu. Allahu Akbar. wa min sharrin nafasati Allah ina neman tsari daga sharrin annafasati masu tofi masu kulumboto masu surkulle as-sawahir masu sihiri wanda za su na tofawa Allah kiyaye idan za su yi sihirin in ma abuta sihirin ne abu za su ɗauka idan suka ɗauki abin suka zana ko a ƙasa ko a jikin wani abu suka ce wani hoton wani muka yi idan suka ce hoton wani suka yi duk abin da suka taba a jikin wannan abu in dai ba Allah bane kare sun lalata shi ana iya samun sa agun masu surkulle ana iya samun sa agun manyan bayin Allah amma su manyan bayin Allah masu tsoron Allah ko da suna da shi ba za su yi ba amma masu surkulle wanda ba tsoron Allah ana iya samun har yanzu har gobe ana yi to wa min sharrin nafasati Allah ina neman tsari daga masu tofi as-sawahir masu sihiri tamfusu da zasu na tofawa fil uqad a cikin kulli ko a cikin zare ko a cikin abu da suka yi Allah ce ta aquraha wanda suke kukkulawa fil kaid a cikin murjin zare ne tamfuku fiha zasu na tofi bishai'in da wani abin da ta quluhu zasu na faɗa yawanci ba aya bane surkulle ne min gairi rikin suna tofawa ba yawo za a yi ana kisan baki sai a tofa ba sai yayi fita ba amma zamkashari wani shahararren malami zamkashari yace ma'ahu suna tofawa da yau shi wani malami yace ba sai an sa yawo tofawa za a nayi zamkashari ce suna sa yawo ma kamar yadda ƴaƴan labidul mazakur wannan bai huri suke aikatawa wa min sharri hasidin Allah ina neman tsarin mai hasada idan hasada yayin da ya bukaci zai bayyana hasadarsa dama duk abubuwan gaba ɗaya da aka tara babban jagoran wannan aiki marar kyau shine hasada saboda annabin ma abin da yasa aka masa wannan yayi yakin kaibara ya cinye kaibara yahudu suka ce su ba za su da ba ya za a yi a ce ya cinye garin su saboda aka ba za su yadda su haƙura ba sai sun kashe shi wannan hasada ita ce babban mahaɗin abin da yake jawowa ake irin wannan aiki marar kyau. To, shi wannan annafasati, malamai sun yi maganganu da dama masu wannan tofi fil uƙad a cikin ƙulle-ƙulle da suke yi. Amma sai ya ce annafasati masu sihiri amma wa'inda suka shafi ɓangaren mata, domin a masu sirin akwai a ɓangaren maza, akwai a ɓangaren mata, to a ɓangaren matan da yake su sun fi imani da wani sirin ya fi tasiri. Allah Wa kusan nisa ibi zikir, an ambaci mata wajen, wajen fahimtar sihiri, li'an na sihirar hunna domin sihirin da mata suke yi a shaddumin sihirin rijali, ya sihirin da maza suke yi. lima warada saboda hadisi ya gano annahu ba'da igraqi fir'auna wa qaumi bayan Allah ya dilmiyar da fir'auna da jama'arsa an bada dama annabi Musa ya tsire da shi da bani Isra'ila wajen mutum 600 wata waja Musa wa qaumahu liqital aljabbariyya da aka gama dilmiyar da fir'auna sai aka ce annabi Musa kai kuma ka je ka yaƙi wayannan jababirawan wanda aka yi shi dan can a can baya cikin ma'ida farko farkon suratul ma'ida inda yake kala inna fiya jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakilu sai annabi Musa ya tafi da shi da bani Isra'ila suka tafi wannan yaki da suka tafi wannan yaki sai aka bar matekun kibdawa na Misr wa aqimna fiha suka tsaya a Misr sauran wanda ba adun yadda su ba sai da suka suka samu tsawon shekara 600 su suke gudanar da mulkin Misr saboda iya sihirinsu sai da suka samu tsawon shekara ɗari shida su suke gudanar da mulkin misir kullama ƙasa da hunna a karin duk lokacin da wata tawagar yaƙi ko sojoji suka yi nufin za su je su far musu shi kenan sauwar na suratahu shi kenan idan suka je za su far musu shi kenan sai su yi sihirin sai su canji sai zama fotonsu kamar foton wanda ya zai kashe su ka ba da kai wanda ka sani wa fa'alna bisura su tekun kibdawa mutanen fir'auna sukan iya aikatawa da foto mashi ina za su iya aikatawa da foto abin da suke so min qal'il a ayuni wani lokacin za su iya cire ido a sihiri wa qal'il a adha'i za su iya yankewan gaba shikenan fa yattafiqu nadhirahu li askar alqasid shikenan sai sai ya samu wancan abokin nasu abin da suka yi sai ya samu abokin nasu sai ya lalata shi bida ka kaje kayi yaƙi an yi sihiri an ka zama baka kallo ko ka je ka yaki da an yi sihiri hannun ka zama bashi da karfi shikenan fatakafuhunna bil askar sai sojojin da suka zo za su yake sai su ji tsoro su koma da baya to shi yasa aka ce a takeice su wa'annan mata sun fi nisa da kwarewa wajen wannan sihirce sihirce shi yasa ya ce wa min sharrin nafasati da sharrin nan masu kulle kulle masu tofe tofe masu tofawa fil uqad cikin wannan murji wa min sharri hasidin idza hasada da kuma sharrin mai hasada san da yaji zai hasada to ana hasada malam yayi maganganu masu yawa me ake nufi da hasada masu hashiya suna kallo alhasadu tamanni zawalu ni'matil mahsud anhu wa illam yasir lil hasid misluha abinda ake nufi da hasada shine kaga wani abu a gun mutum kace kai kana so abin nan ya gusa koda ba za ka same shi ba kaga akwai mugunta a cikin kai kaga wannan mutumin yana da rufin asiri bukatar ka rufin asirin ya kau koda ba za ka same shi ba to shi haram ne akwai hasada mai kyau wannan hasada mai kyau shine ake cewa jibda aljibdatu aljibda kana so kaga wani abu mai kyau a gun wani sai kace Allah ya bani irin na wani kamar yadda naga yana aikata alkhairi ni ma Allah ya bani irin sa ni ma zan aikata alkhairi ba wai da nufin Allah ya kwace a gun wannan ba ko ka samu ko kar ka samu kada ya rubu da wannan din to ba haka ake so ba fal hasadu mazamumun dunal gibda wa alaiha anan ne hadisi annabi ke cewa la hasada illa fitnatayn babu hasada sai abu guda biyu wani mutum ne kaga Allah ya bashi karatu yana kula da shi ka ce kai Allah ban karatu da ilimin irin nawa ne ni ma na ci gaba da bautar Allah irin nasa ko ko wani mutum ne kaga Allah ba shi kuɗi da rufin asiri kaga yana aikata alkhairi ka ce kai Allah ba ni abu irin nawa ne gashi yana aikata alkhairi yana taimakon mutane to wannan in kai ba hasara kai ba ka samu lada in baka samu wani abu ba tunda kana da kyakkyawan niyya amma ka ce kai kullun koda ba za ka samu wannan mutumin ya rasa to ran hasada ce mummuna shi yasa malamai suka ce wal hasadu awwalu zambin asallaha bihi fis sama' hasara ita ce laifin da aka fara yi a sama iblis ma abin da yasa ai hasara ya annabi adam wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ardi shine laifin da aka fara yi a bayan kasa lokacin da habila da qabila suke wannan rikicin ai qabila cewa ba za a aurar da yar uwarsa a habilu ba shine ya masa hasara har akai wannan kashe kashe wal hasidu mai hasada mamkutun abin azaba ne mabagun abin ki ne wa madarudun korarre ne wa mal'unul la'ancacce ne qala ba'dul hukama isashi malamai suka ce barazal hasidu rabbahu min kamsati awjuh mai hasada yayi fito na fito da Allah suna musu da Allah ta fuska biyar fuska ta farko annahu abgara kullu ni'matin zahar ala ghairihi wai din ni'imar da ta bayyana abun wani sa baya so saboda haka Allah bai kyauta ba kaji matsalar mai hasada duk ni'imar da ta bayyana a wurin a gurin wani ya gani tunda Allah ba ashe ba Allah bai kyauta ba ya yi kuskure abu na biyu annahu sakidu li qismati rabbih yana fushi da duk abin da Allah raba Allah raba ce haka ne dai ya ce shi yayi fushi ka annahu yaqulu kamar mai hasada yana cewa law qasamta li hadhihi alqismati me yasa ka bawa wani ai da ani ka bar da yafi kaga ya ce nuna Allah ba daidai ba salisuha abu na uku na hasada annahu yu'anudu fi'lullahi ta'ala kullun shi yana ki yana sa laifin aikin Allah abu na hudu annahu yuridu kizlana awliya Allah yana so ya walakanta masoya Allah abu na biyar annahu aana aduwallah iblis duk sanda kaga mai hasada yayi hasada yana taimakon makiyin Allah wanda ya fara hasada a duniya iblis to ya zama dan uwan iblis wa qala ba'dhu sashi malami suka ce alhasidu mai hasada la yanalu fil majalis majalis illa nadamatu in dai mutum aikinsa hasada ne ba zai samu wani biyan bukata ba agun da yake zaune sai bakin ciki wala yanalu indal malaikati ba zai samu wani hasada agun malaiku illa la'anatan wa bughdan sai la'anta da da kiyayya wala yanalu mai hasada ba zai samu ba filkal wata in yana zaune shi kadai illa jaza'an wa gamma sai karaya sai bakin ciki wala yanalu fil akhirati mai hasada ba zai samu ba a lahira illa huznan wa tiraqan sai bakin ciki da konuwa auta wala analu min Allah me hasada ba zai samu arun Allah illa bu'uda sai nisa wa makatan saboda haka hasada a bashi mara kyau maganganu suna da yawa ga yanayin lokaci amma za mu yi a gurguje malamai suna cewa hasada alhasidu me hasada kullum magamumin abadan har abada kullum yana cikin bakin ciki wani masanin Allah yana cewa ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'ata al-adab asa'ata ala Allah fi fi'lihi la annaka lam tarda lima wahab fa kana jazaa'uka in kassani wa sudda alayka tariqa talab yana ce kai ala saurara suka ga waliman bata wanda ya kwana li hasidan yana min hasada kace to in ka kwana kana jin haushi na kana min hasada ka gaya masa atadari ko ka san alaman asa'atul adab awa ka saba ladabi Allah ya min abu na alkhairi kana min hasada ina tambaye ka mai hasada shin ka san a wanda ka bata ladabi ba fa ani ka bata ladabi a wanda yi min asata alallahi ka bata wa Allah ne fifi da cikin aikin da yi li annaka domin kai din da kai hasada lam tarada lima wa ka ce baka yarda da abin da Allah bayar ba kai kuskure ka ce Allah ya kuskure fa kana jaza'uka ya kasance sakamakon ka izkas in kasani idan ya ce bance ni ya bani sakamakonka wasu da alaika kai kuma ya toshe gare ka dariƙa ɗalibin hanyar da za ka nema to sakamakonka bakin ciki ne sashin malamai suna cewa isbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatilu fa naru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu isbir kai hakuri ala hasadil hasudi bisa hasadar mai hasada fa in nasabraka kaga hakurinka in kai qatilu zai kashe shi idan mai hasada ya maka hasada ya maka hasada kai hakuri to wannan bakin cikin haƙurin shi zai kashe shi fannaru kaga wuta ta akulu ba'dha tana cin sashin sa in lam tajmata in wuta bata samu abin da ta ci ba me take ci sashin ta zata na ci daga ƙarshe zan bada hikaya gajeriya ko ta minti biyar malamai suka ce hasada aba ce mai adalci ba ta da kyau hasada ba ta kyau amma tana da adalci yana daga cikin adalcin hasada wani bawan Allah yana zaune tare da wani shugaba kamar mu ce sarki shi na kusa da sarki ne sai aka yi wani bakon malami a gari bakon malami sai ya zama sarki ya da shi saboda duk fatarsa in ya tashi yana fuskantar sa sai ya jawo shi jiki shi a shi mataimakin sarki kafin zuwan bakon malami shine na kusa da sarki sai abin da ya ce sai a bar ta motsa hasada sai ji a matsayin da farko ya sauka a gidansa in yace zai nuna masa kai tsaye bakon zai ce ya aka shi ne ya sauka a gidansa har ya kawo shi gun sarki har sarki ya san shi yake fifita shi ai bai kyauta ba ya san sarki baya san tafarnuwa ba abin da sarki ya wasa irin tafarnuwa sai mataimakin sarki sai abinci sai aka sa tafarnuwa da aka sa tafarnuwa sai ya kawo da ya kawo ya ce ya naji abincin da tafarnuwa sai ya ce eh ai tafarnuwa magani ce tana maganin sanyi ya ce ita na suka ci abinci suka ci abinci suka gama sai ya ce wa shi bakon malam abinda nake so da kai sarki fa ba ya san warin tafarnuwa in kai kuna maka kare kun kana kauda kai sai ta to ya ga sarki ya ce ranka da ai duk alkhairi da kai wa malam wai zai kin kai rawa yace haka malam din ya faɗa yace haka ya faɗa amma ka kula in kuna magana ko zai iya kauce wai warin bakin kai ke aka zo ana cin aka gama aka gama aka zo faranci suna shi tunda an ce mar sarki ba san warin tafarnuwa in yazo kusan sarki suna magana sai na kawo da kai mutumin sarki sai ce ka gani ko sai sarki ce eh a gaskiya ne a shi haka sai ce to zan yi maganin sai ya rubuta wasiƙa wasiƙa daga sarki wane zuwa wane wannan bakon malami ne mun yarda da shi mun taimaka masa mun ɗaukaka shi har an sai ma ya zo ya ci mana fishar dan bakar magana abinda nake so idan ka kai takarda nan ta fotansa sai sarki Islam sai buga shikenan sai aka ba bakon malami zai tafi garin da za a za a yi wannan hukunci yana zuwa shi mutumin sarki daman bakonsa bakonsa ne sai ya gani sai ce waye baka wannan takardar sai ce sarki ne ranka da ba yace ah mu gane da ya duba takarda sai ga an sa ta tambayar sarki shi ko sarki in zai rubuta wasiƙa in marar kyau ne ta kisa ne ba a sa ta tam to sai manta sai sa ta tam sai ce kai lalle kai sa'a ina ya aike ka sai ce ga gun da yake kuma ga tam din sarki da komai ya san ko in sarki aka ga wannan za a ɗebo daloli sai ce ai gafata malam ai ba kai ya kamata ai a matsayin ku bai kamata sarki ya aike ku ba ai mu za mu je ya karɓi wasiƙa ya tafi yana tafi yana tafi ya je da aka je wancan sarki ya garbu ya garbu wasiƙa wasiƙa daga sarki wa wani wannan mutum ya ci mutuncin mu bukatar da muke so a taho da kansa aka ce kai aka aiko ya ce eh ni aka aiko aka ce to bari a shiga gida aka shiga gida hauni ya zo aka yanke kansa bare da aka kawo kayan da aka kawo kayan gon sarki sarki ya duba kan ba kan malami bane aka ce ina ba kon wannan bataimakin nan aka ce na gida a kira shi da aka kira shi ya ce kai faru ya ce kaji kaji kaji kaji tun da farko abin da faru sarki ya ce a alhamdulillah alhasadu adilu ya katulul hasida qabla al-mahsud alayhi alhasadu adil kai hasada tana da dakta ko abu ne mara kyau amma tana da adalci takan kashe wanda ya hasadar kafin ta aikata kashe wanda aka masa kaga an kashe wannan to saboda haka mu yi kokari mu hana kanmu daga irin wa'annan ayyuka marasa kyau Allah ba mu lafiya da zama lafiya in akwai masallaci a kusa a tafi masallaci a yi sallah sai dai in abu irin na zamani ya zo a cikin wannan din ba zai bi ka ba in ka je masallacin to ka kai ma tunda ba zai bi ka ba bai kamata ka bi shi ba amma in dai akwai masallaci gidan ne akai sallah cikin masallaci yafi amma in irin abin da yake faruwa ne yanzu kai in ka dage ka je zai ce kai ba musulmi ne ba zai bi ka ba to kaga ba amfani ka bi shi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana sharrin duniya da lahira abin da ake samu na falala a wannan wata mai alfurma Allah ka kasa da mu Allah ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ta kawo shehunanmu da alkhairi Allah ba mu da mana mai albarka yi salata annabi goma goma sallu wa sallu sallu wa sallu ayatul kursi da laqad ja'akum Allahu la ilaha illa huwa sinatun wala nawm lahu ma tasma'u yuzuhu ma huwa la ilaha laqad ja'akum alayhi tawakkaltu wa rabbul qul huwa bismillah marra uku Allah ji kan magabatan Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wala gidan aka fatiha da salatul fatiha sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatiha atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin